أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu sauraronmu a wannan lokaci mai albarka tare da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam game da sharhi na subul salam na al'allama al'amiru sana'ani rahimahullah yau muna hudu ga watan rabiul awwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha tara ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku har yau muna cikin babu tarhibi min wasawi il akhlaq babi wanda yake bayani a tsoratarsuwa ga munanan halulluka karatun da ya gabata mun ga mummunan hali na zalunci da tsananin rowa yau kuma za mu tashi akan wani mummunan hali wanda yake da alaka da imani da ibada shine al'amari na riya a cikin ayyuka malam ya fara wannan bayani na riya da hadisin Muhammad bin Labid radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله عن محمود بن لبيد عفوا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بإسناد حسن wannan hadisi kamar yadda muka gani an same shi ne daga Mahmud Dallabi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin ƙara tabbata a gare shi ce inna akhwafa ma akhafu alaikum shirk al-asghar mafi tsoro abinda nake muku tsoro akan ku shine karamar shirka qala ar-riya ita ce riya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafsirin bayanin wannan karamar shirka menene sai ce riya wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi kuma hadisi ne mai kyau Muhammad Subhi a cikin talikin shi yake cewa qultu akhrajahu al-Baihaqi fi Shi'ab al-Iman imam al-bayhaqi fitar da wannan hadisi bayan imam ahmad imam al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin littafin shi'b al-imad wa qala tabrani rawahu ahmad wa al-bayhaqi fi shi'b al-iman min hadith mahmud bin labid wa lahu riwayatun wa rijaluhu thiqat mazajen wanda suka rawaito wannan hadisi mazaje ne adillai amintattu mahaddata ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج كما في تخريج الإحياء إمام صنعاني رحمه الله جيزو تفسير بيان وانا حديثي سيوارا دا ترجمة تكيتتا وانيني وانا محمود بن لبيد قال هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري الأشهلي شيني محمود اللبيد dan rafi mutumin madina al'ashali ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sahabi mutum an aihe shi ne a zamanin manzon Allah wanda tsirayen Allah damuncin su kara tabbata a gare shi wa haddatha anhu ahaditha kuma ya zantar da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال البخاري امام البخاري yace lahu suhba kenan sahabi ne iya abu iya da abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala abu hatim la na'rifu lahu suhba an samu sabani tsakanin malamai imam abu hatim rahimahullah yake cewa mu ba mu san ba iya da wata abokantaka wa zakarahu muslim fi tabi'ina imam muslim ya ambaci wannan mahmud dallabi da a cikin tabi'ai qalibin abdul bar abdul bar alhambali yace was-sawabu qawl al-bukhari abin da yake dacewa da gaskiya shine fadan imam al-bukhari da yace na da iya da abokantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne wa huwa ahadul ulama na daga cikin manya-manyan malamai mata sanata 76 ya rasu hijira tana da shekara 76 qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar ka'annahu qila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi tsoron abin da nake tsoro a kanku shine karamar shirka kai ka ce sahabbai sun ce mishi wa maho menene wannan karamar shirka faƙala a riya sai ce riya ita ce karamar shirka mana ya ci gaba da tafsiri ƙala a riya'u masdar ra'a fa'ala riyakin nan tushe ne na fi'ili ra'a ala wazni fa'ala masdaruhu ya'ti ala bina'i mafa'ilatin wa fi'alin kenan tushen shi masdarin shi iya zuwa a bisa gini na mufa'ala ko kuma fi'al wa huwa mahmuzul ayn kenan fi'ili ne wanda iya ainihin shi mahmuz a cikin ma'auni na sarf fa'ala wazani ne ma'auni ne ina da shi ne ake auna haruffa na fi'ili da yanda yake to wannan sai zamanto ainihin shi mahmuza ne alhamza ce ainihin shi li'annahu min ar-ru'ya domin an samo shi ne daga ru'ya gani ar-ru'ya wa yujuzu takhfifuha bi qablaha ya bi qalbiha ya ana ya, ya halitta a karamtar da ita a saukakar da ita idan an maida ta ya a nan kuma sai yi zo da riya maimakon a ce ru'uya sai yi zo da arriya'u ita kuma wannan riyakin a cikin halci na larabci an yura ghairahu khilafu ma huwa alai shine mutum ya kwatantawa wani ya gwadawa wani sabanin abin da yake kanshi gane ko wannan nau'i ne na riya wa shar'an shi kuma a shar'ance riya mecece an ya fa'ala ta'ata wa ya turkal ma'asiyata ma'a muhafazati ghairillahi ta'ala mulahazati ghairillahi ta'ala shi ne mutum ya aikata wani aiki na ibada ya bar ko ya bar wani zunubi tare da jan hankalin wani ba Allah maɗaukaki ba tare da wani ya so ya gani ko ya ji ba wai Allah maɗaukaki ke so da wannan ibada kaɗai ba, iya so ya jayo hankalin wasu su lura da abin da ake da yake yi, ko faɗi ne, ko aiki ne, to wannan shi ne ake cewa riya. Au yukhbiru biha ko kuma ya yi wani aiki kyakkyawa ya ba mutane labari. Misali ya tashi da dare kiyamun lail ba wanda ya sun yayi, sai Allah maɗaukaki ya hutu a fada a majalis ya ce ai jiya na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai da na yi raka a kaza ko sai da na yi izihi kaza abin da ya kama da haka au yuhibba an yattali alaiha li maqsadin dunawi min malin aw ghairihi wal kullu muharram mana yace ko kuma ya so wani ya tsinkaye abin da yake yi saboda neman wani abu na duniya misali ko dukiya ko wani abin da ya kama da haka aiki ne na Allah yake zai yi amma kuma iya son wani tsinkaye ya tsinkayo shi saboda ya samu wani gajiya ta duniya ma dukiya ce ko kuma wani matsayi ne ko wani girma ko abin da ya kama da haka. wannan ma riya riya ce wal kullu muharram kuma dukkan kowane irin nau'i na abin da aka ambata na riya haramun kuma rayuwar aglabin mutane a yanzu tana hawa kan wannan ne tana tahiya akan wannan tafarki mutane da yawa za su yi abu musamman ma 'yan siyasa su daman ba don Allah suke ba don siyasa suke in mutum zai bada wani abu ba zai bada shi a ɓoye ba so yake bada a gani don a ce wani iya badawa kuma ba wai don ya yi don a kwaikwaye shi ba ne in wani zai yi irin shi zai bakin ciki ya ga ya an mai kishiya inda misali in ya bada ne don ya sanya wani ya bada to wannan sadaka ce wadda iya da lada na ya kyautata alkhairi kuma ya ya sannanta wata sunna ya bar wani tafarki wanda za a yi koyi da shi wannan ba haka yake nihi ba sai zamanto nau'i ne na riya wa qad zamma Allahu fi kitabihi wa qad zammahu Allahu fi kitabihi wa ja'alahu min sifatil munafiqin Allah madaukaki ya zargi al'amarin riya kuma ya sanya shi na daga cikin sufofi na munafikai a ƙarƙashin fada Allah madaukaki da yace يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا منافقai idan suka tashi yin sallah za su tashi da nauyi da kasala da kyal mutum ya motsa yura'unan nasa kuma duk da haka a cikin wannan suna gwadawa mutane inda su kaɗai ne ba cikin mutane ba da ba su yi ta ba wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma bugu da ƙari hallo basa ambatan a Allah sai dan kadan sai a cikin mutane wa qala haka Allah madaukaki yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dukkan wanda yake kwadayin gamuwa da ubangijin shi ranar lahira falyamal amalan salihan to yayi aiki aiki nagar na kwarai kalkashin umarni na Allah ko manzo da dacewa da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ikhlasi wannan shine aiki na garin na kwarai aiki bayya kasancewa na garin na kwarai kamar yanda Fudail bin Iyad rahimahullah yake cewa sai ya dace da umarni na Allah zamanto akwai ikhlasi kuma a bisa karanta suwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlasu wa husnul mutaba'a wala yushrik bi ibadati rabbih ahada cikin wannan aiki kai ya saki ya hada wani Allah cikin bautar shi da wani haka Allah madaukaki yake cewa fa wailul lil musallin kwarin azaba ya tabbata ga wanda suke sallah alladhina hum an salatihim sahun wanda suke rabkana game da sallarsu ba rabkanuwa ba akwai bambanci tsakanin rabkana da rabkanuwa rabkana shine yin ta ba da yanda Allah ya yi umarni ba kuma ba da karanta so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yin ta a lokaci ba wannan sai zama to rabkana bai karanci ba yanda ake sallah zai ta kamar yanda yake so yanda ya ga mutane suna yi shi ma ya kwaikwaya sannan kuma ya zama to ba a lokaci ba yake yin ta to wannan sai zama to rabkanan ne ne amma rabkanwa ita kuma mantuwa ce cikin sallah wadda tana bujurowa kowa da ƙarshe sai Allah madaukake ce allazina hum yura'una wanda suke ayyuka da ibada saboda riya dan a gani ورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظم عظمة عقاب المرائي ما ليتي يازو حدثي ما سدن بن يوا ككاوا سنزو وند سكي نوني أبسا جرمان mummunan ukuba ta wanda yake riya fa innahu fil haqiqati abidun li ghairillah mala yace a haƙiƙance mai yin riya mai bauta ne ba ta Allah ba ba Allah yake bautawa ba wa fil hadith al qudsi yazo a cikin hadith al qudsi yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa man amila amalan ashraka fihi ghairi fa huwa lahu kullu wa ana minhu bari' وأنا أغنى الأغنياء من الشرك عن الشرك dukkan wanda ya wani aiki daga cikin wasu ayyuka ya hada bautata ya hada wannan aiki da wani na wa huwa lahu kullu to wannan aiki na wancan ne ba nau ba dukkan aikin wancan na wancan ne ni dai ban na san shi wa ana minhu bari ni na kubuta daga wannan aiki kubutacce ne daga wannan aiki ana agnal agniya yani shirk ni ne mafi wadatan mawadata game da shirka Allah bai ya san shirka mawadaci ne daga shirka نعم قال أخرجه أحمد في الزهد وفي الزهد عن محمد بن جعفر أيضا عن الروح عن يحيى القطان نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ما ليش واعلم أن الرياء يكون بالبدن وكذلك بإظهار النحول والإصرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين والخوف عن الآخرة ما نيتي رياء wannan tana kasancewa da gangan jiki mutum iya iya riya da gangan jikin shi ta yaya lokacin da zai gwada raggwanci ya saki jiki wal israri kuma ya dinace akan ibada duk da ya gaji ya raggwance gwada ya raggwanci ya gaji amma ya nace akan ibada dan mi liyuhima bi zalika shiddatul ijtihad saboda ya kwatantawa mutane shi mai tsananin kokari ne gani na gaji amma ban bari ba duk da haka nan wal hazn ala amri din kuma da samun damuwa akan al'amarin addini wal khawf al akhira da tsoron lahira shi yayi ne kawai dai ya gwada yadda ya kwatantawa mutane wannan anna hammuhu bid din alhahu an zalik ya kwatanta wa mutane cewa fa himmantuwar shi damuwar shi da addini shi ya shagaltar da shi da wannan komi wannan nau'i ne na riya da gangan jiki wa anwa'u hadha wasi'atun mala yace kuma nau'o'ika na irin wannan riya suna da yawa wa huwa liyuri annahum min ahli din was salah iya so ya kwatantawa mutane shi fa daga mutane masu riko addini da addini da nagarta wai kunu riya'u bil qawli hakar ya tana kasancewa da fada bil wa'zi fil mawaqif mutum ya tashi wani wa'azi a cikin wani wuri matsayi wa bi dhikri hikayatin salihin hikayati salihin da ambatan wasu maganganu na salihan bayi ko tarihin su liyadulla ala inayatihi domin ya kwatanta wa mutane a bisa kulawar shi bi akhbar salaf da labarurruka na mutanen gari na kwarai wanda suka wuce sahabbai da wanda suka biyo bayan su shi ba dan wai ilimi ba ba dan ya ilmantar da mutane ba a so yake da wannan wa'azi nashi ya kwatantawa shi wa iya kulawa da al'amarin magabata wanda suka wuce wa tabahuruhu fil ilm da cewa yayi huce a cikin ilimi wa ya ta'assafu ala muƙarafatin nasi lil ma'asi zai ka ta samun damuwa a bisa sako da mutane suke aikata dukkan wannan alkhairi ne inda ya dan Allah amma inda ya nihi wasu to kuma al'amari ya lalace ya riya wa ta'awuhu min zalik qala wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi hadratin nas ko kuma kawai sai ya ga mutane tashi ta umarni da kikkiawa aiki da ya yi hane da mummunan aiki ba don Allah ba. War riya'u bil qawl la tunhasab abwabu. Riya a maganganu ba a iya kididdige kohohin shi. Babun shi suna da yawa. Wa qad takunu al mura'atu bil ashabi wal atba'i wat talamid wa yuqalu fulanun matbu'un qudwatun. Mala yace riya tana iya kasancewa da abukai ga abukai ga mabiya ga almajirai don a ce wani mabi ana, ana mai biyayya iya da mutane ana mai biyayya ƙudwatun jagora ne warriya'u babun wasi malam ya ce riya dai babi ne mai yalwa idan arafta zalika fa ba'du abwabi riya a'zamu min ba'd malam ya ce dan ka san haka to wasu shashan ƙohohi na riya ko babi na riya sun yi wasu babin girma gwalgwadon saɓanin da aka samu بعض لاختلافه باختلاف أركانه نجمشك الرياء sabanin gimshikin riyar da aka samu to sai zama to wani bangare na riya ya yi wani bangaren girma wahiyar talatatun su guda uku ne almura'ibi wanda ake riya don shi don saboda shi ne da dalilin shi ne ake riya misali musalla azumi hajji da abin da ya kamata ka dangogi ibada wal mura'a li ajli kuma da wanda ake son a yi riya don shi kun gane ko sannan kuma wan nafsu wa nafsu qasdir riya kuma da niyyar da nufata yin abdar riya wannan su ne rukunai guda uku na riya abinda ake riyar da shi wanda aka yi riyar dan shi sannan kuma niyyar yin riya munufata yin riya qala fa qasdur riya la yakhlu min an yakuna mujarradan an qasd thawab فقصد الرياء نية رياء لا يخلو من أن يكون مجردا عن قصد الثواب بيا وهنتا يكسنتي أن يندن تنسا كو دلادا أو مصحوبا بإرادته ko kuma an yi ne an gama da neman lada wal mashubu bi iradati thawabi la yakhlu abinda aka hada shi da neman lada bayya kubuta an ya kuna iradata thawabi arjahu aw adhafu aw mutasawiyatan ibadar da aka yi wadda ake san lada a cikinta batta fita daga guda abubuwa guda uku ko dai ya kasance wannan nema na lada ya kasance shi yahi rinjayar yin riya mun gane ko aw adhafu ko kuma ya zamanto shi ne mafi rauni neman ladan shi ya yi ɗaukaka garyal ko kuma su daidai da daidai iya san lada iya kuma iyayen riya mun gane ko wannan abubuwa guda uku mataki-mataki ne fakanat suratun arba'a suwarun arba sai zamanto kamanni guda hudu ne al'awwalo Allah ya kuna kasu da sawab bal fi'lu salati mathalan ليراه ليراه غيره أو فعل الصلاة ليراه مثلا ليراه غيره غيره ko dai zaman to daman mutum bai yi ba niyyar neman lada kawai so yake yi aiki don mutane su gani misali shi mutum ya yi niyyar sallah ya yi sallah kawai don mutane su gani shi shi ba lada yake nema wajen Allah madaukaki ba bai yi don Allah ba wannan ɗaya ne wai dan fara da lam ya fa'alaha misali inda shi kaɗai ne da biyi wannan sallah kinan daman biyi ba dan dan Allah dan mutane inda dan Allah ne ko da shi kaɗai ne zai tace wannan sallah nam wannan na ɗaya ne bal fa'ala salata masalan yarahu nam bal yuqalu innahu bakhil masalan hallo mala ya ƙara kawo wata wani misali misali mutumin da zai bada zakka dan ka a ce mai ba marowaci bane ba inda mutane ba za su tuhume shi ba da ruwa da bai ba da zakka wannan ba ina wannan ya yi hallo ba don Allah ba kawai ya nihi yin riya ne wa haza aglazu anwa'ur riya wa akhbasuha wannan ita ce mafi muni na riya mafi banna mutum yayi dama abu farkon niyyar shi dama ba don Allah bane bai dan saboda mutane kawai shine yayi to wannan mafi munin riya kenan wa huwa ibadatu lil ibad wannan kuma bautar abe bayi ne wannan kuma shirka ne tsantsa asaniyatu gaba ko mataki na biyu qasdu thawabi lakin qasdan da'ifan bihaythu innahu la yahmiluhu ala al-fi'li illa riya mana yace ko dai ya kasance ya nemi lada sai dai nihin shi da lada mai rauni ne gwargwadon wannan nihin shi bai ya ɗaukar shi yayi ibada sai yayi riya wannan mun gane ko to wannan mataki ne na biyu lakinnahu qasada thawaba fa hadha kallazi qabla ya nemi lada sai dai wannan ladan rauni gare shi kinar ya tahi yawa a cikin al'amarin shi to shi ma sai a gama shi da na farko matakin su ɗaya da na farko wa salisatu na uku ko mataki na uku tasawil qasdani bihaythu lam yab'athuhu 'ala al-'amali illa majmu'uhuma sai zamanto da niyyar riya da niyyar sallah da sun gamu kuma daidai wa daida wanda ba yanda zai yi wannan aiki sai tare da wannan abubuwa guda kuma ba wanda ya rinjaya lokaci guda ya so ya riya kuma ya so lada kuma wannan aiki ba zai yi ba sai in sun sai ya gama su guda biyu to wannan qala fa fi'luhu yukhrij ra'san bi ra'sin wannan aikin aikin shi na fitar da kai daga kai la lahu wala alai baya da lada baya da zunubi mun gane ko idan baya da komai arabi'atu mataki na hudu ko kama ta hudu an yakuna ittila'un nasi murajjahan wa wa mutawakkiyan li nashatihi ya kasance tsinkayen mutane iya so mutane su tsinkaye abin da yake shi yahi karkata kuma iya tamanin wannan idan mutane suna tsinkayen shi zai samu nashadi ya iya ya ƙara abin da yake a kai walau lam yakun lahu tarkul ibada ko da dai bai bar wannan ibada wannan ma mataki ne na hudu qala al-ghazali imam al-ghazali rahimahullah kina yanzu a cikin wannan matakai guda hudu sai mu duba a cikin wanne miki in muna cikin masu rewar yasu billah sai kowa ya san matsayin menene yake ciki nan sai a yi kokari muguwar tabi'a ce a barta kasance ta ba abin da yi manzala sallallahu alaihi wasallama ya mata shaida da shirka ce karama qala al-ghazali imam al-ghazali yace wallazi nazunnuhu wal ilmu inda Allah abinda muke zaton shi kuma ilimi na wajen Allah maɗaukaki annahu la yahbitu asl thawabi cewa irin wannan itikadi bayya rogazar da asalin ladan walakinahu yanqusu wa yu'aqabu ala miqdari qasd riya sai dai na tauye lada kuma ana mai ukuba gwalgwadon nihin shi da wannan riya wa yusabu ala miqdari qasd thawabi hallo sai a bashi lada gwalgwadon nihin shi da wannan lada iya nihin idan da riya da mine da sallada ya zo daidai wa daida idan ko da sai a sakauta mashi da mine da bangaren da inda inda yake bangaren riya a mai ukuba bangaren lada a bashi lada qala wal hadithu shi da ya zo a cikin hadisi ana agnal agniya yani shirki kamar yadda hadisi da muka ambata da su ni Allah madaukaki na cewa cikin hadisul qudsi ni ne mafi wadatan mawadata game da shirka mamulun alama idza tasawal qasdani mala yace wannan hadisi ana daukar shi ne a lokacin da nihi suka daidaita nihi guda biyu ko niyya guda biyu ta daidaita au kana qasdur riya arja ko ya zamanto nihin yin riya shehi rinjayi da sallada wa annal mura'a bihi wa huwa وهو الطاعات فينقسم الى الرياء باصول العبادات ما ne yace game da abin da ake yin riya da shi almura'a bihi wa huwa al-ibadat shine ibadodi inda galiban riya ana yin ta da cikin ibadodi ne ko at-ta'at fa yanqasmu ila riya ya kasu ya zuwa riya bi usulil ibadat da asalin ibadar karankan wa ila riya bi awsafiha kuma da riya da kamanninta mun gane ko za a lura da da'a riya cikin da'a kuma da kama hallautar riyar wa huwa thalathu darajat shi ba wannan mataki guda uku ne ar-riya'u bil iman riya a cikin imani قال وهذا إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب فهو مخلد في النار wa'iyaz billah wannan shine wanda a zahiri yayi furici da kalma ta la ilaha illallah sai dai a cikin karan cikin cikin shi ko a ran shi ya karyatar da wannan shahada to wannan Allah na dawwamar da shi a cikin wuta a can can kalkashi ƙarshen ƙasa kama yanda ya zamanto halin munafikai ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin su haka Allah madaukake sabkar da wannan aya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun kenan in munafukai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su ce ai tabbat mu mun tabbata mun shaida lalle kai manzo ne na Allah wallahu ya'lamu innaka la rasuluk kuma tabbata Allah madaukaki ya san kai manzo ne kuma lalle Allah ya tabbata ya shaida cewa munafukai ƙarya ne sun hadi da baki amma abin da yake cikin zukatansu sabanin haka nan wa qaribun minhum al-batiniyya gab da irin wannan munafukai akwai wani bangare wani ‘yan firka ana ce musu batiniya allazi ne yuzhiruna muwafaqata fil i'tiqad wa yubtinuna khilafa su kuma wanda suke zuwa suna cikin firka ta musulmai za su bayyana abin da yake ya sabawa abin da na aqidodi abin da yake cikin zukatansu misali in suka zo wajen ahlus sunna sai su kusanta su ma ahlus sunna ne amma akan sun ɓoye abin da wannan aƙida ta su a cikin zukatansu haka wa minhumun rafida akwai 'yan shi'a gulat wanda suka yi huce suka bar tafarki na na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ahlut tuqiyya tuqiyya ko tuqiyya wanda suke da muguwa aƙida ta tuqiyya ita ma ɓoye wani abu ka bayyana sabanin shi a zahiri قال الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية wanda za su kwatantawa su ai suna kowane ɓangare in suka zo ɗan nan sai su kwatanta suna tare da su in suka je wancan ɓangare halau sai su kwatanta suna tare da su kuma su ɓoye abin da yake cikin cikin su wa ila riya bil ibada kenan wannan ɓangare ne na mene na imani na aqida wa ila riya bil ibadat kama kaddamna kuma akwai riya ta ibadodi kamar yadda muka gani su sallah su zakka da abin da ya kama da haka wa hadha idza kana riya'u fi asl al-maqsad malan yace wannan kuma hukunci ana daukar shi a cikin riya ya zamanto a cikin munuhan ne gaba daya dama mutum da ya tashi da wannan riya ya tashi wa amma idza arada ar-riya'u ba'da al-faragh min fi'li min fi'li al-ibadati lam yu'athir fihi misali mutum ne ya zo ya yi sallah kyautata sallah ba abin da ya dame shi da riya ya kare ta daga baya sai riya ta ɗurso mishi yaya aikin shi ke ya lalace ko bai lalace ba mala ya ce a nan riya ba ta tasiri a kan aikin shi illa idza azhara al'amalu illa idza zahara al'amalu li ghairi lil ghairi sai dai in ya nuna wa aikin wannan ya nuna aikin shi ga wani mun gane ko وتحدث وتحدث به كما يزنتد وانا ايكي دي وانا سي زمنتو يا ايكا تريا وقد اخرج الديلمي مرفوعا امام الديلمي رحمه الله يفتد حديث يدنگنا شي زوا منزال صلى الله عليه وسلم يا زوا cikin الفردوس daga حديث ابو هريره كما امام الزبيدي ya dangana shi zuwa dailami daga abi darda lafazin wannan na imam sha'abi imam al-bayhaqi a cikin sha'ab al-iman am baqiyata bi khilaf lafz al-dilmi wal khulasa an al-hadith da'if wallahu a'lam mala yace karshe dai wannan hadisi ya da rauni kuma Allah madaukaki shi ne mafi sani cikin wannan hadisi kala inna ar-rajula ya'malu 'amalan san cewa mutum zai aiki wani aiki sirran yayi shi a boye fa yaktubuhu Allahu indahu sirran sai Allah madaukake rubuta shi aiki dai a boyayyen boyayyen aiki fala yazalu bihi ash-shaytanu hatta yatakallamu bi shaytan baya gushewa iya kai kawo a zuciye shi kai ce nayi kaza fadi nayi kaza na bada kaza nayi sallah kaza iya ta ribanta shi har sai yayi furici ya hudi ya wada abin da yi wa yumha min as-sirri sai a shahe shi daga jerin gwadon abin da aka yi a goyi wa ya tubu alaniyata a rubuta mashi aiki ne a an yi shi karara fa yana ada ta kallama saniyata muhiya minas sirri wal ananiya wa kutubariya in ya sake bai komawa ya haɗi sai a shaye daga abin da aka yi ɓoye da abin da aka yi bayanai sai zamanto an rubuta mashi riya to malam ya ce wani hadisi da'ifi ne أما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة yanzu abin da ya sa mutum ya yi riya da abin da mutum ya sa ya yi ibada suka zo suka ga muri guda sallah ce zai ya yi sallah da ikhlasi da kuma riya hallo kuma ga riya ga ya yi don Allah ya tashi ya yi neman lada kuma ga riya sun manadi mafi asira'il ibadati sannan ya yi nadama a ci tsatsakin wannan ibada da yake na Allah maɗaukaki ya ta ɓoshi cewa ya tuna cewa wannan riya tana saryantar da ake yi nadama a kanta fa aujabal ba'du min al-ulama al-istithnafa li'adami in'iqadiha malan wasu malamai suka ce har yanzu wajibi ne ya sake wannan sallah saboda mene bai kulla ba ibada da ikhlasi ya gaba duk da cewa ya samu ya samu nadama wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce yalgu ko yulga jami'a ma fa'alahu illa tahrib sai watsi da dukkan abin da ya aikata sai kawai abin da ya haramta sai na haramta su wannan wa qala ba'dhum yasuhu li'anna an-nazara ila al-khawatib wasu malamai suka ce a wannan ibada ta shi ta inganta domin al'amari ana lura ne da ƙarshe ba da farko ba kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa al'umur bi khawatim bil khawatim ana lura da al'amari da ƙarshe ba da farko ba na'am kama law tada bil ikhlasi wa sahibahu riya min ba'di kamar yadda zai fara aiki da ikhlasi kuma da ƙarshe ya kawo riya a ciki to lura ake da riyal mun gane ko kenan lura ake da ƙarshe qala al-ghazali wal qawlan al-akharani kharijan an qiyas al-fiqh yake cewa maganar wannan guda biyu ta ƙarshe sun fita daga ma'auni ko kiyasi na fito wa kada akhraj al-wahidi fi asbabin nuzuli jawab jundub bin az-zuhayr jawab bin jundub zuhayr جواب جندب بن زهير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعمل العمل وإذا طلع عليه سرني wannan sahabi ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni ina aikata wani aiki idan mutane wani ya tsinkayo aikin da nake sai in ji dadi wa qala sallallahu alaihi wasallama la sharika lillahi fi ibadati Allah baya yadda abokin tarayya a cikin a cikin bautar shi ya zo a cikin wata ruwaya inna Allah la yaqbalu ma shurika fihi Allah bai ya karba abinda aka hada bautan wani aka hada wani da shi rawahu ibn Abbas ibn Abbas ya rawaito wannan hadisi malai a takhrij wannan hadisi kala akhrajahu ibn Manda wa Abu Nu'aym fi as-sahaba wa ibn Asakir kama qala fi fath al-qadir min tariq as-suddi as-saghir an al-kalbi an abi salih an ibn Abbas قال كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس yake cewa jundub ya kasance idan ya yi sallah ko azumi ko yi sadaka aka ambace shi da alkhairi sai ji daɗi ya daɗa wannan aiki dalilin faɗa wannan ta mutane fala yuridu bihi Allah bayyanihin Allah da wannan aya farasalat al-aya sai wannan aya ta sabka qultu wa hadha isnadun muslim muslim kulluhu kadhabun Allah yace wannan isnadi ne wanda ya zama to duhu gare shi dukan ruwa cikin wannan makaryata da kina hadisin baya da tushen zama na'am قال والأصل قال إني أتصدق وأصل, وأصل الرحمة ولا أصنع ذلك إلا لله ويذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا حتى نزلت الآية يعني قول الله قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لوكة صلى يقول كما an sauran karatunmu kaɗan ne mai haƙuri mai ida ƙala fil hadithi dalalatun ala anna surura bil ittila'i ala al'amali riya wannan hadisi na karantar da mu cewa jin daɗi a bisa tsinkayo wani aiki riya ne walakinahu yu'ariduhu ma akhrajahu tirmidhi sai dai wannan hadisi yayi cin karo da abin da imamu tirmidhi ya fitar da shi min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu wa qala hadisun gharib imamu tirmidhi ya hukumce ce hadisi ne gharibi qala qultu ya rasulullah abu huraira radiyallahu anhu yace nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baina ana fi baiti a lokacin da nake gidana fi fi salati ina cikin sallata idh dakhala alayya rajulun fa'ajabani al-hal sai wani mutum kwatsam ya shigo ya shigo wurina sai wannan matsayi da nake na cikin sallah sai birge ni allati ra'ani alaiha wanda ya ganni ina ciki halin da ya ganni ina ciki sai birge ni ya iske ni ina sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laka ajran zala sallallahu alaihi wasallama yace mishi kana da lada guda biyu wafi al-kashaf ya zo a cikin kashaf min hadisi jundub annahu sallallahu alaihi wasallama qala lahu laka ajrani ajru sirri wa ajrul alaniya kana da lada guda biyu lada na boye kuma lada na an gani wa kad yurajjihu hadha adh-dhahir qawluhu ta'ala qawluhu ta'ala kuma wannan hadisi na rinjayar da fada Allah madaukaki na rinjayar da shi shine wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah wa salawatur rasul inan akwai daga mutanen da suka yi nisa daga ilimi na addini wanda sun yi imani da Allah da ranar lahira kuma suna rukon abin da suka bada na sadaka ko na taimakon addini wani kusanci ne kuma suna neman manzala sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a ya nema musu gafara nan sai zamanto fadalla ala anna mahabbata thana'i min min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la yunafi al-ikhlas sai zamanto yayi nuni cewa san yabo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi bai kore musu ba yi dan Allah wala tu'addu min riya kina irin wannan ba a lissafa shi daga riya wa yata'awwalu al-hadith al-awwal bi anna al-murada bi qawlihi idha tuli'a idha tuli'a alayhi sarrani sai zamanto an dau ma'anar hadisin wancan na farko idan wani ya tsinkayo aikin da nake sai ya burge ni in ji dadi li mahabbatihi li sana'a kenan sai a ɗauke shi ta ɓangaren cewa ya so ne a yabe shi fai kunun riya fi mahabbatihi asana la alal amal sai zaman turiyar ta ɓangaren san akan a yabe shi ne ba wai akan aikin da yake ba wa illam yukhrij al amal an kaunihi khalisan duk da cewa bai hutar da wannan aiki ba daga cewa yayi ne dan Allah wa hadithu abi hurairah laysa fihi ta'arrudun li mahabbatihi kuma mai mahabbatin sana hadisin abu huraira bai bujiro ba akan cewa ya so a yabe shi ne mani tala alaihi wanda ya tsinkayo iya aikin ba da ya tsinkayo shi iya aikin bai nuha ba wannan ya yabe shi wa inna ma huwa mujarradun mahabbat kawai tsantsa na so ne lima yasduru anhu wa alima bihi ghairu na abin da yazo ya aikata kuma wani ya sani wa yahtamilu an yurada bi qawlihi fayu'jibuni ai yu'jibuhu shahadatun nas kuma ana iya ɗaukan ma'ana cewa da ya ce yu'jibu ni iya burge ni iya nihin cewa shaidan mutane tana burge shi bil amal salih akan mutane da za su mai shaida akan aiki na gari na kwarai li kauli sallallahu alaihi wa sallama dalilin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace antum shuhada'ullahi fil ard ku shaidan Allah ne a doron ƙasa qala al-ghazali أما مجرد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر في العمل بعيد فبعيد عن يفسد العبادة ما ليتي tsantsar murna akan cewa mutane sun sun kayo abin da yake idalam ya bulug amru dan al'amarin shi bai kai gare shi ba bai haitu yu'athiru fil amal wanda zai yi tasiri a aikin shi fa ba'idun an yufsida fil ibada malai ce yayi nisa a cikin irin wannan munuha ta lalata ibada kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan sharhi na wannan hadisi abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahuta domin da farko dai da ikhlasi kuma da ƙarshe riya ta zo kuma ta zarce mun yi bayani kan cewa kuma al'umur bi khawati kina al'amura ana lura da ƙarshen su dan shi daman yayi ne dan riya ba dan Allah ba da farko ya fara dan Allah kuma daga ƙarshe kuma yayi dan wani kuma da wannan aikin ne dan wani ya kare sallah kenan wannan yayi riya wallahu a'lam wa alaikum salam wa kuma kamar kan mutum in ana kamar zan ce ya kawo kuɗin da kake yankin yana kai ga Allah ya wani ya kwanye ka so yake ya sani na'am kana yin shi mm.
shi ne ka gaya mai
ba ba bai zaman toriya ba ya danganci da munuwarka in nihinka misali ka faɗa mashi dan yayi kwaikwayon ka yi koyi mai da kai to wannan sai zaman to banda ma aikin da kai kana da lada na sanna na alkhairi da kai wani yayi in kuma dan kai ne da riya da sunan ya san kai ma kana yi to kuma wannan nan ne bannan take na'am wallahi a'lam na'am kamar mutum ne ke ibada ke tsaya tsanar ke ibada na'am kamar da ya dan wani ya gani ya yaba mm.
kuma sai kasance a sirri har alwa ka ne ke ya ne shi kuma ta sirrin wannan iya da lada wadda kuma yi da riya a cikin ta wadda babu lada wallahu a'lam wa alaikum assalam mm iyayi eh in ba cikin mutane yake bayyayin ta haka nan kake nuni naji naji eh dan wannan iya da kyau ma babi ne na na karantarsuwa na da'awa na wannan yayi ne saboda mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbar yace sallu kama ra'aytumuni usalli sai da ya hau kan minbar ya musu sallah yace ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah shi yayi da nihin su kwaikwayi sallah wadda take ingantatta da sifa wannan babu laihi bal iya da kyau haka nan wallahu a'lam na'am sai ta busha busha ya shiga cikin babi dariya ai mun yi zancen shi dazu dazu misali shine ai lokacin da can Allah yake cewa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas idan su in su zalla ne za su yi la'alla ma sallama ba za su yi ba ko kuma za su yi ta daskasala shi kuma in cikin mutane ne za a tsaya a tsaf a yi sallah a yi wannan ya shiga cikin babi na riya wallah ba a ga lokacin sallah ya yi nam nam matsalar da ta da riyar ta shiga ana lura da ƙarshen duka wancan da ba ba ba ya don nam wallahu a'lam